أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a ci gaba da karatu a cikin wannan littafi na al-ma'adubatu nabawiyya fi adabi hayatul yawmiyya lin nabi sallallahu alaihi wa sallam za mu tashi a shafi na 180 ta'limuhu sallallahu alaihi wa sallam ummatahu kayfiyat al-istizan lam yakun an-nas fi ahadi rasul sallallahu alaihi wa sallam ala ilmin bi qawaid al-adab ومن ثم نجد الكثير منهم كانوا يقومون بسلوكيات خاطئة وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسيهه لهم المسارات ويرشدهم ويهديهم نحو الأفضل بتوجيه بتوجيهاته ونصائحه فإن بدر من أحدهم سلوك حسن أقره وسدده وإن بدر سلوك خاطئ أنكره ونهى عنه دون غضب أو كلل أو ملل ففي أهل المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يتكلم خارج المنزل يسمع صوته في الداخل وذاك لأن المنازل حينما كانت تبنى بطريقة بسيطة تتكون من طابق واحد الغالب واحد في الغالب ومن ثم كان الصحابة عندما يأتون منزل الرسول صلى الله عليه وسلم يستأذنون قائلين السلام عليكم هل لنا بالدخول آه بلا أن هناك من كانوا يتناسون استئذان ويدخلون دون إذن فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينهاهم عن ذلك بكلام لين لطيف آه نتناول مثالا على ذلك أولا تعليمه صلى الله عليه وسلم رجلا من بني عامر آداب الاستئذان الربعين قال حدثنا رجل من بني عامر أنه استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت فقال أألج فقال النبي صلى الله عليه وسلم لخادمه أخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان فقل له قل السلام عليكم أأدخل فسمع فسمعه الرجل فقال السلام عليكم أدخل فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فدخل تعذيره كلدة بن حنبل وفي رواية أخرى نجد النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينهى كلدة بلطف وتحذيب عندما أراد الدخول عليه دون أن يلقى عليه السلام فأن كلدة بن حنبل أن صفوان بن أمية بعثه بلبن ولبئ ودغاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم بأعلى الوادي قال فدخلت عليه ولم أسلم ولم أستأذن فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فقل السلام عليكم أدخل وهكذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم دائما ما يرشد الصحابة إلى محاسن السلوك وينهاهم عن قبيح السلوك mala ya ce koyarwa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wa wannan al'umma yadda za su ringa yin sallama a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutane ba san ka'idodin yin sallama ba sannan shi yasa zaka samu da yawa daga cikin su suka yi kuskure kuma annabi sallallahu alaihi wasallam idan mutum ya kuskure sai ya masa gyara ya shi yadda shi amin da zai yi ya masa nasiha idan ya ga wani ya yi kuskure ya yi abu mai kyau ka ya yi daidai sai maza Allah ya tabbatar da shi su hakan ya yi ya karfafe shi idan wani ya yi kuskure kuma sai maza Allah ce a ba a haka ya hana shi ba tare da fushi ba ba tare da nuna kyara ba ko an gaji da mutum in za a nuna masa ba haka ba ne a zamanin a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallam a zamaninsa idan mutum yana cikin gida na magana an mutum ya zo kusa da gidan zai ringa ji to ko yanzu ka je kauye kawai an sa me yake da suna shinge irin na ciyawa na sha ka je kofar gidan mutum yana gida me zai faɗa baka ji ba na dama rami rami ne ma sha saboda za ka an kaje duk abin da ka ji ka ji haram kaka je ka cewa ina kofar gidanka ina ta ji kuna hira da iyalinka saboda duk abin da aka faɗa kamar a fili yake kenan kaga irin wannan ba jikin ciyawa ake zuwa ba daga can za ka ce assalamu alaikum saboda duk ana jin ka cewa ga bako ya zo kaga sai in suna da sirri sai su ɓoye kayansu da haka lokacin babu idan mutum yana daga cikin gida yana magana ana jin shi ko yana waje yana magana ana jin shi shi yasa yanda aka abu guni ake sa dan kadan kawai a kare tsakanin gida da waje da haka sahabbai in suka zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallama suka ce assalamu alaikum wato shin za mu shigo wato an mana izini to akwai wanda suke zuwa kuma su shiga ba izini saboda ko mantuwa ko shekara to manzo Allah yana musu hali duk wanda ya gaya haka yana hana cewa ba a yin haka amma yana musu hani da tausasawa na yace bari mu ba da misali daga cikin abin da ya faru na farko wani mutum daga cikin bani amir manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da shi yadda ake neman izini ya zo an samu hadisi daga rubu'i Allah ya dala tsara tabbata a gare shi yace wani mutum daga cikin bani amir ya zo yana neman zai zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana neman izini manzo Allah yana cikin gida sai ya zo kofar gida sai ya kawai ya ce na shigo ba sallama in shigo sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna tare da yaron gidansa sai ya ce wa yaron gidan ka fita waje wannan mai cewa in shigon ka je ka koya masa yadda ake sallama ka ce ya ce assalamu alaikum na shigo su sai ya ji maganar manzan Allah tun ɗan aikan bai zo ba na zai ya ji saƙon sai ma zai ce assalamu alaikum in shigo dama aikan da aka yi za a zo a koya mar kenan to sai manzan Allah ya ce to shigo ya masa izini ya ce ya shigo sai wato hali da annabi sallallahu alaihi wa kaldata a dan hanbal ya zo a wata ruwaya daban cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana kalda wato amma ya masa hali ne wanda yake cikin tafasawa da da tarbiya koyarwa inda yake lokacin da an aike shi wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine kawai sai ya hado babu babu izini an samu hadisi daga shi kalda din an hanbal yake cewa safwan dan umayya ya aika shi waje annabi sallallahu alaihi wasallama da da nono da wani abu wanda ya kama da sukui da kuma da gabis wani ganye ne wanda ya yi kama da aloe vera shi ma shi ake yi yana tsirowa ragan shi kamar aloe vera shi ne sai ya aika wa annabi sallallahu alaihi wasallam to shi dan aikan da yaje annabi sallallahu alaihi wasallam yana tsakar wato gida sai sai annabi sai dan aikan kawai da yaje sai sai ya shi yace sai na shiga bai yi sallama ba sai manzo Allah ya ce mun a'a koma ka koma kai sallama in ka ce kai sallama ma kar ka shigo sai ka nemi izini sai ka ce na shigo manzo Allah ya sa shi ya koma ya ce to haka annabi sallallahu alaihi wasallama kowane lokaci yake koyar da sahabbai yadda za su yi ɗabi'a mai kyau kuma yake hana su kada su yi ɗabi'a wadda take ba ta da kyau alhamdulillah ya wadata amma ya ce in shigo din ya fi cika sunna tunda haka umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam amma da kayi sallama wanda kana sallama ana amsa ba in ba a ci amsa ba cikin sunna shine ka ce in shigo za ce ka koma in an ce ka koma kuma kaka ji haushi ka koma na nuhu kaka je kana shawara je an ma wulaganci na nuhu a ce bayan ya ce in an ce ka koma ka koma a ce zalika azuka lafu ya zo shi ta samu lada ta samu lada shi dama mutum ya yi kuskuren sallama bai da matsala misali gara ma ka riga kuskuren sallama kuma da kewa musulmi misali ka ɗauka wa musulmi sai kai masallaba irin ta musulmi sai kuma ka gane ba shi wani ba ka da damuwa sa'annan idan akwai waɗanda ba musulmi ba guda dubu amma da musulmi ɗaya to shi kenan sun cancanci sallama shi ɗayan nan zai sa ka yi sallama wanda ya kira waya shi ya kamata ya fara sallama ko inda wanda ya fi su kusa da Allah wanda ya fi su kusa da Allah ne zai fara sallama baka ga sayyidina abubakar da kowane in sa haɗu shi sai ya kimar sallama sai ya jira ya yi masa abin ya damu shi sai ya ga kaman sayyidina abubakar yana masa shi ya san ma ƙauna ba ce na saboda yana masa ƙaunar ne layi mini ahadukum ya zama ya fi shi alheri a wajen Allah saboda ai akwai hadisi da aka tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ne muka taho na taho ya taho waye zai kuma sallama yace wanda ya fi wanda ya fi abin nan kusa da Allah shi zai fara sallama to kaga kaga abin rigejeniya ne ma ba wai wani kana takama wai kai za a farawa ba ko burgewa ne ba ka fara yin sallama eh wannan ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya lissafa yace wato yusallimul mashi alal qa'id wanda yake tafiya tugunne so ma yusallimul rakib alal mashi wanda yake kan abun hawa to shine cance fi cancanta yayi wa wanda yake kasa sallama wanda yake tafiya kuma shi ya fi cancanta yi wa wanda yake zaune yake tsaye kai sallama wanda yake tsaye kuma shi ya fi cancanta yawa wanda yake zaune sallama kaga wanda yake zaune kuma shi ya fi cancanta yawa wanda yake kwance wanda yake kwance kuma ba don haka amma wannan ba cewa ake yi ba idan idan idan misali na ƙasa yawa na mota sallama bai yi ba ya bi na ya fi shi alheri to ainihin magana ma shine ka yi ƙoƙari ka zama kai ka fara sallama ina nan ka ringa ƙoƙari ka zama kai ka fara wa mutum sallama saboda ka fi shi alheri a wajen Allah ka gare sa ita rijejeniya na wanda abin da rama musulunci ya ce kenan maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba za ku shiga aljanna ba har sai kun imani ya ce ba za ku imani ba har sai kun so juna sai ce shin ba na gwada muku wani abin da in kuna ta yi za ku so juna ba sai ku ta yada sallama afshu salama bai na ku ba wani lafi dole shi ne in ka ce masa ba ma wa rahmatu in ka gara ma a ce masa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ka ce mutum haka to dole shi ya ce ma wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu dole yadda ka san sallah a zahar na sai ya ma haka domin bai ma haka ba ma gaba ɗaya bai an sallama ba ka cewa mutu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum salam yi haka bai amsa sallama ba to kai kuma dai karka zama mai fitina kana sa mutane damuwa misali in ka ga cewa mutum baya ta yake sai kamar wadda ya huta a huta yawwa ka taimake shi na ka yi ta musu abinka kana ta musu kana samun lada na ko ka bata mara na akwai su akwai wanda kulob ɗinku ne ma ba ɗaya ba kawai eh suna nan wallahi ba sa wa an sa mutum sallama in ka ya an sa sallama to club din kudu ya zama daya oh ku ya koyi kungiyan ku ba club ba ko in ƙungiyar ku ne ya zama ɗaya ko jam'iyyar ku ɗaya sai ya amsa ma da wata kila ko kurma ne baka sani ba da haka dai a ringa yin haƙuri eh a ringa yin haƙuri amma dan kai sallama ba an samu baka da matsala eh na to kaga wannan inda hali sai ka yi man nasiha inda hali ka kira shi ga wannan kuma kamar nan nasiha da ba wai faɗa ba hmm? ce wannan abin da kake babu ba da a masallacin mu bane ba yawwa na eh ka gani nasiha ne amma dai yana da shi a ringa yin nasiha don wani a duniya na wata irin waje ne abinda ba ka zato ba ka tsammani sai ka ji ba na taba ku labarin wani mutum ko ba nan bane wani mutum ne gwanin nan garin ne kamar mutum ne ana bin shi a baya an yi rarrafe sallah suka za su yi sallah za a da shirar musu na yi kama haka ba gaisa da ne ya dauke yi babansa su suka je suka yi sallah za su fito kuma iko Allah na dauko abu a mota zan koma abu shi kuma zai fito zai yi haka sai ci a kaka gashi kaka gashi ne ko ka gashi ne ba zan amsa ba iko Allah sai na ce a'a me ya faru haka ya hakuri sai na dawo ni ma Allah bai sa wani abu ya yawa na dawo na ce da Allah yaye ne ba sai yana mun bayani ba ta wajen shekara kusan nan wajen kai ya fi shekara kai ya fi ya kusan shekara goma waya shi yana da idani na ce me na ma wai wata rana ne wai a muzdalifa ya sha wuya wai ya gani a cikin motan cab mamman wai yana ta ɗaga mu hannu na taimake shi ban kallo shi ba ka ji wannan tatsuniya a muzdalifa ba wanda ya san muzdalifa ya san ina ne muzdalifa na kuma ya ma san mai motan ya ce a motar lokaci imi mamman shi ne ciyaman ni kuma ba ma wai don nini na shiga mota ba ni darajar marigayi chief imam na shi ne ya sa na shiga motar na nufin saboda sun yana cikin official aka dauke ha na shiga motar na ce saboda ci ban ba ya na shiga ko don ni official ko don wani matsayi ba na yi wa ce imam rakiya ya ce na zo na shiga to ka gaggara ni ne zan iya sa wani a motar ha amma na mutu a mazallafa da ganka kuma ma ne ban gaishe ba amma wai kaga yana riki yanzu da ba dan Allah ya sa wannan ba har abada sai ta rikewa ni to ai yana kara ma darasin duniya ba ka san me mutum yake kullu da shi ba eh sai in ba in ba bayani ba ba da ra'ayi kuma yace ya san nace nace to ka gani gashi gashi ni ban ga nace to kai hakuri nace to ai hakuri ya wuri da shi da ce lalle duniya akwai darasu akwai darussa da yawa a ciki akwai abubuwa da yawa a ciki a wannan shi ne ne in ka tabbatar mutum ba musulmi ne ne damun ba kamar sallama a kiliya ne amma wai kana kwakwanto ko musulmi ko musulmi ba ka yi wa sallama ba ka da matsala wannan ba wani wancan wanda ana wa wanda aka tabbatar ba musulmi bane ai sallaman wanda ba musulmi bane salamun ala man taba alhuda amincin Allah ya tabbata akan wanda ya bi shari'a kaga ana ana tabbatar da wa aikewa amma musulmi dole ka ce masa assalamu alaikum eh mahaifi eh a bai ba ya danganta yaya ne idan ka ga haka yake so to yayi idan kuma ba haka yake so ba to kai maza kai maza kamar sallama wai mutum ne ya kira mahaifinsa sai kuma yana jiran mahaifin ya bar sallama sai na ce idan haka mahaifin yake so ya yi daidai misali ya gane cewa yana son ya jira ya sallama to sai ka jira amma idan yana son ka yi sallama ne na ce ka yi maza ka yi masa sallama shi ne ya fi mai rahusa hatta ba wa ma ba wa musa ba ba ya ai muharramar kashe ita musabaha tana da da alaka da al'adun mutane akwai mutane da sun saba gaisuwa da yan uwansu mata na nufin normal ne ba wai wana ba akwai kuma mutane da ba su saba ba in ka kawo musu ka kawo musu rigima ka kawo musu fitina so duk abin da yake al'adun mutane sun sha bamban a irin wannan ko ba wani abu ne da aka dora ma wai kai ba misali da haka ya danganta masu yi za su yi kayan su wanda ba sa yi kuma su su abin nan ai ko alakar mutane da iyalansu in ka duba al'ummomi sun sha bambam ba za ka gane haka ba sai ka je aikin haji idan wanda yake ba ba al'adar su da yake zai yi sai ka ga zama wani sakarai na misali kamar asians malaysia ina ne na haka ga mutum da iyalin shi yan kamota na ya riko ta na suna tafiya ba wani abu amma ba wani kaga ba al'adar su bai na to da ya je in ya ce zai fara ne sai ka gan shi ya zama wani kakare a cikin mutane na eh haka ne gashi ba wani laifi ba ne eh sai ka gan shi wani iri akwai wanda aka je maka da ya gani ya sun je da matar shi ce a shi haka zai dinga yi ya fara da za a da aka zo airport sai fada ya barke tsakanin shi da mata tare da hannun yake su sake shi saboda ya zo kuma cikin mutane ya zama wani dudurudu haka za a ga wannan wani irin mutum ne kuma su ka ga al'ada ya tana da abin a cikin aina na ta yi gara gaisa da mahaifi ya danganta ta biyan mahaifan akwai wanda su suke sa yaran su gaisa da su don sun ne sun karanta hadisan manzo Allah sai da sun yadda amma an baban ka ba san ku gaisa karka je da rigima ka ce sai kun gaisa yawa ba ruwanka na ba ya san ku gaisa shi kenan yawa amma in yana sai ku gaisa shi ya ce zo mu gaisa sai ku gaisa wala ala za a amsa musu irin nasu za a amsa musu amma haka ne kai ne ba ka soma musallama Allah ala subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام عليكم